السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي أدوى وأن سافية تلاتة بيو قوة بقي watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta babban malami الحافظ المقدسي رحمة الله تعالى عليه من cikin babun filmazi wa وغيره babi mai magana akan mazi da wani shi babi na hudu yau za mu tashi a hadisi na 29 hadisin anas dan malik zai zama karatu na sha uku ko? ina
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فجذره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآبار نعم ونتف hadisi na 29 daga Anas dan Maliku radiyallahu anhu wa arda Abu Hamza khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Anas ya rasu 91 ko da biyu ko da uku ko yana da shekara wasu suka ce 100 wasu suka ce 100 da kaza suka ce 100 da uku amma dai ibn abdulbar ya rinjayar da cewa ya rasu yana da shekara tasa'in da tara Allah ji shi da gafara anas dan malik ya ce ja'a arabiyun wani mutumin ƙauye ya zo fabala fi ta'ifatil masjid sai ya yi fitsari a wani ɓangare na masallaci fagajarahun nasu sai mutane suka tsawatar mushi فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يهانا سوء فلما قضى بوله يا يندي قاري بولنشي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما سي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يي أمرني دا أديبو غوغا دكي تشكي دروا فأهريق عليه سي أكواتا أكن فساري آه كلمة ذنوب شيني الدلو الممتلئ guga wadda ta kasance ko almal'a wadda ta kasance a cike da ruwa amma in ba ta da ruwa sai a kira ta addalu kawai yasa ce fa arsalu waridahum fa ajla dalwa ya zura gugar shi cikin rijiya kaga babu ruwa a cikinta amma guga da ke cike da ruwa ko ma da menene a take cike to sai a kira ta danube shi yasa cikin suratu a ƙarshen zariyat ne ku wa inna lillazina zalamu zanuban mithla zanubi ashabihim zanubi ani ma'aunin su zai cika da laifuffukan su irin yanda magabatan su da suka gabata cikin zunubi su ma za a cika musu ma'aunan su da laifuffukan su ina fata an fahimci wannan akwai riwaya da ta zo da sajlam mimma shi ma dai ma'anar shi guga wadda take cike da ruwa wannan hadithi a al'imam al-bukhari ya fitar da shi 221 muslim ya fitar da shi 284 sai dai wannan lafazi na muslim na bukhari ne الإمام البخاري أما- الإمام مسلم يا فتدشي باين وإنسان أرقام يا فتدشي لمبا تا wato ainihin ɗari biyu da tamanin da hudu kamar yadda muka ji ta hanyar sabit albunani amma bin zaid daga sabit albunani daga anas cewa anna arabiyan bala fil masjid fa qama ilayhi ba'd al qawm yani ba'd as sahaba fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da'uhu wala tuzrimuhu yani kar ku sa ya bata jiki kar ku yanke mishi bawalin shi da izram abu ya fara zuba a yanke shi to kaga wannan mudirrun bisiha zai cutar da lafiyar shi sannan kuma shi bawali galibi ba jin wato umarnin dakatarwa yake ba in ya taho aka ce a tsayi da shi zai iya in ya tsaya din zai bada matsala a mara ko kuma ba ya ki tsayawa ga baki ɗaya musamman in mutum ya matsu an fahimci wannan ai so don haka a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi kar ku yanke mishi bawalin shi yana cikin biyan bukatar shi sai sahabbai suka tsaya qala sai Anas ya ce falamma faraga yayin da ya kare da'a bi dalwin mimma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo guga da ke cike da ruwa kuma yayi amfani da dalu sai ya kara da mimma an gane ko gugar da take cike da ruwa can da yace zanubin mimma guga da take cike da ruwa wannan mimma in taukidi ne zanub mafhum ne daga daga kalmar cewa cike yake da ruwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim kaga alkitaba da me ake da hannu kaga fadin shi bi aydihim taukidi ne kaga ce katabtu bi aidi ra'aituhu bi aynayya kaga wannan shi ma taukidi ne sami'tuhu bi udhunayya mafhum to da ka sai a nan gurin da ya ce dalu min ma'in min ma'in sai ya zamanto tafsiri ne akan dalu din ba dalu min ma ba wai dalu ce haka kawai ba fasabbahu alaihi sannan ya fitar da shi ta hanyar Yahya ibn Sa'id kamar da Bukhari ya fitar da shi ta hanyar Yahya din ibn Sa'id al-Ansari kenan cewa ya ji Anas dan Malik radiyallahu anhu يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس mutane suka daka mai tsawa kai gidan ku ba manya ji shirmi masallaci za ka zo suka dan nemi su kakkaɓe mushi kura faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'u sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi su sabai suna da control da annabi ya yi magana shi kenan duk yanda hankalin mutum ya tashi zuciyar shi ta ɗugun zumaran shi ya ɓaci to da manzo ya yi magana sallallahu alaihi wasallam shi kenan an wuce gurin ina fata an gane wannan sani ya fitar da shi ta hanyar ishaq ibn abi talha wanda yake a dan gidan abu talha mijin mamar anas ko to ta hanyar ishaq ibn abi talha daga anas wa huwa ammu ishaq قال يتي بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد sai miƙe yana bawali a masallaci faƙala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mah mah sabban annabi sallama suka ce mah mah yani da da bari bari dai na fitsarin suka to da suka ainihin wato ce mah mah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala ya kyale shi sai da ya gama bawalin shi ya istifragin bawali gaba daya kuma inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam da'ahu sannan tabbas annabi sai ya kira shi fa qala la inna hadhihi almasajida la tasluhu li shay'in min hadha albawli wala alqadar waɗannan masallatai da kake gani ba su dace a yi wani abu na fitsari a cikinsu ko kuma wata ƙazanta ba innama hiya li zikrillahi azza wa jalla wa qira'atul qur'ani wasalati wa qira'atul qur'ani kadai an yi su ne dan a ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ai sallah karanta alqur'ani shikenan au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fa amara rajulan min alqawm nabi sai ya umarci wani daga cikin sahabbai bai ma sa shi a arabi din ya wanke ba sai umarci wani daga cikin sahabbai faja'a bi dalwin min ma'in fashannahu alaihi sai ya watsa akan wato ainihin bawalin nashi to wannan hadisi yana da yana dauke da wasu fawaid da wasu hukunce hukunce da wasu adab al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa amma ahkamul babi fa fihi ithbatu najasati bawl al-adami wa huwa mujma'un alayhi wa la farqa bayna al-kabir was-saghir bi ijma'i man yu'tamadu bihi man yu'taddu bihi hadisin akwai abin da zamu lura da shi na cewa ashe bawali na dan adam najasa ne da ijma'i ne na dukkan malamai da ake dogaro da su daga kenan sabanin Dawudu Zahiri da ya tafi akan fitsarin karamin yaro ba na jasa bane ba ina fata an gane da ka shi yasa malamai suka yi magana a wani lokaci sukan dan yi gugar zana ce bi ijma'i man yu'taddu bi yasa nawawi da ya kulla mawa ma hadisin babi a cikin sayyid muslim sai ya kawo hukuncin tsarkake najasa bawali da ruwa ya ce ba tare da kuma sai an tona ƙasar ba ɗan shi ma raddi suka ce sai an kwashe ƙasar ga baki ɗaya wanda yake mazhaba ta abu hanifa an fahimci wannan ko to ya ce babu bambanci tsakanin fitsarin ƙaramin yaro da babba sai ce lakin na baula sagiri ya fi fihin na kama sanu waddihuhu fi albabi al'ati idan mun riga mun yi bayanin wannan ko a hadisan da suka gabata yace insha Allah ta'ala daga cikin fawaid din sai yace wa fihi ihtiramul masjid wa tanzihihi 'anil aqdhari daga cikin abin da muka fahimta na fa'idojin hadisin an ashe an so ga musulmi ya daraja masallaci kuma a tsarkake masallatayya daga duk abin da yake dauda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaki ma a masallaci zunubi ne kafara shine ka haƙa rami ka birni a inda yake ƙasa ce kenan ko kuma yanzu in siminti ne ko kuma karo ne kaga ba haƙawa za ka yi ba in ka haƙa ɓannar taka za ta ƙara muni idai ka sa ruwa ka wanke an fahimci wannan ai to don haka akwai hukuncin daraja masallaci wanda wannan yake abu ne tabbatacce a zukatan sahabbai shi yasa da suka ga ya duka zai bawali shi suka miƙe za su je su tsawatar mushi annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu inkarin tsawatarwar ba kawai dai ya musu inkari ne akan cewa ya riga ya fara bawalin in suka yi kan shi zai tashi ko ya bata wasu guraren kamar da Imam Sanani yayi dogon bayani akan haka ya bata jikin shi ya bata gurin ma da bai samu talawisi ba daga cikin farfajiyar masallaci din kuma ba abin da za su gaya mai ya gamsu sau da arabi ne su da lalama ake bin su نعم سيتي وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور بدول سيأنتونا به وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تطهر إلا بحفرها وفيه أن غسال أن غسال وغسالة النجاسة طاهرة ruwan da aka wanke najasa da shi shi ma mai tsarki ne ruwan da aka wanke najasa da shi mai tsarki amma takaice akwai maganganu uku wanda duka kuma wasu ra'ayoyuka ne a cikin mazhaba ta shafi'iyya wasu ka ce idan najasar ta kasance ta tsarkaku da aka wanke wato ainihin najasa najasa babu wani asar ɗinta to ruwan da aka wanke najasar da shi ruwan da ya zuba in ya taɓa ka ba laifi ba ne za ka yi alwasalla da shi tsarki kana da tsarki wato bai zama khabasi ba wasu kuma suka sai wasu suka ce idan ko ya canza in dai ma'ana najasar bata gushe ba an wanke amma bai wanku ba to ruwan najasa ne in ya taba ka an fahimta wasu ya suka yi tafsiri ko sai kuma ce tafsili suka ce idan wato ainihin a najasar ta wanku ga baki daya ruwan mai tsarki ne idan ba ta wanku ba ruwan wato ainihin a ba mai tsarki ba ne ba in ya kasance ruwan ya rabu da mahallin yana tsahir to tsarki mai tsarki ne in kuma bai rabu da mahallin ba yana tsahir wato ainihin ba mai tsarki ba ne ba wanda wannan na ukun shine abin da al'imamu annawawi ya zaba sai ce amma kuma duka fa abin da ake nufi in ya kasance ruwan bai canza ba in kana kallon ruwan gashi nan ya canza an wanke najasa kana kallon launin ga'ibi a jikin shi to ko da najasar ta wanku gaba ɗaya ko bata wanku gaba ki ɗaya ba wannan ruwan najasa ne so da launin shi ya canza da najasa da kuma ijma'an wannan najasa ne an fahimci wannan ko in ruwa launin shi ko ɗanɗanon shi ko tashin shi ya canza ya canza da abin da take najasa to ruwan ya zama najasa amma fa ba abin da yake ba najasa ba dan ya canza da garin tuwo ko ya canza da soɓa rodo in dai yana nan a matsayin sunan shi ruwa zaka iya alwala da shi zaka iya wanka da shi balle dan ya canza da kumfan sabulu ko wani abu makamancin haka sai dai in aka kalle shi za a ce zoɓo ba za a ce ruwa ba abubuwan nan ba za ka yi alwala da shi ba dan da ruwa Allah ya ce ka ibada ya yi tsarki aka kalle shi kunu ne ba ruwa ba ne kaga ba za a yi ba za a ibada da shi ba wasu sun kasa fahimtar wannan mas'ala suka yi ta zargin wasu malamai kamar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah har rubuce rubuce su suka yi wai Ibn Taymiyyah ya halatta yin alwala da abin da ya shafi zobo ko kunu ko fura ko kaza har da zuma ma suka ce su Sheikhul Islam sun ce ya halatta alwala da zuma to ko ta yaya za a shaki hanci a wanke fuska oho Allah ta'ala ya samu dace ya san dai makiya ko kana ruwa su ce kata da gura to don haka dai ya ci gaba da bayani akan fa'idoji na wannan hadisi hakan nan al'imamu sana'ani zancen nawawi yana cikin juz'i na biyu safa ta ɗari da tamanin al'imamu sana'ani cikin subulus salam ya ce wa min harrifku bil jahil daga cikin fa'idojin hadisin ana sauƙaƙa ma jahili a tausaya mishi a ɗabbi shi da lalama wanda in mai ganewa ne in yi wani abin za a kausasa harshe a kan shi sau da yana da ilimi yana da nasibi na hankali amma wanda ya kasance badawi ne wanda ya kasance baya ganewa to in ka ce za ka yi mushi ghiliza sai ka ƙara zurfafa shi cikin bata wanda yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya tambaye shi yaya kake azumi hadisin na muslim sai ran shi ya ɓaci fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama ta canza goshin shi yayi ja sai na umar ya fahimci annabi ran shi ya ɓaci sai an jenu ana zaune ne ba dukawa ya gaishe shi ba sai ya miƙe ya sa gwiwar shi a ƙasa ya ce radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula ya ce na'udhu billahi min sakhatillahi wa sakhati rasuli sannan sai daga baya ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya kwanta sannan sai ya ma wancan bayani kaga tambayan nan ai ba ɗaya take da wanda ya zo ya ce inni sa'iluka wa mushaddidun alayka fil mas'ala kaushin waccan ya kai wannan bai kai wannan ba da takobin shi ya zo ce man minkum muhammadu haka nuna mai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tambaya na zo kuma zan ma wasu tsauraran tambayoyi haka ne ke karka wani jahaushi na kawai ka bani amsa malam annabi ya ce sal amma badalaka duk abin da kaga dama tambaye ni saboda shi wannan daga daji yake sai annabi bai bata rai ba wannan ko dan birni ne ya katse annabi yana cikin jawabi sai ran annabi ya baci sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko a Qur'ani mun sha faɗan ka kalli hujurat ko Allah ta'ala yana magana waɗanda suke ɗaga murya a gaban annabi ana karatu aikin su zai iya lalacewa wayannan yan birni kenan ɗaliban ilimi sai ce amma waɗanda suke kwala ma kira ta bayan wannan fa a gaban annabi ne sai ya ɗaga murya aka ce aikin ka zai ɓaci wancan kuma annabi na kwana da rana zai zo ce ya Muhammad fito sauri muke da Allah tambayoyi gare mu ka ba mu amsa me gaba sai Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا ألا شين سفاك حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم سير في دم الله غفور رحيم كم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كنا متاني منازل أنس دبن دبن وأنن وندي يكسن بايا غانيوا أكم معاملا تيش رفق وعدم التعفيف ومنها حسن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلم akwai kyakkyawan hali na annabi sallama da yadda yake tausaya ma ɗalibi da ke neman ilimi wa minha anna al-ib'ada an qada'i al-hajati innama huwa liman yuridu al-gha'ita wato ai nisa yayin biyan bukata hukuncin ya shafi wanda gha'iti zai yi wanda yana da wari to kar ya zamanto a inda mutane suke iya tsinkayo shi ko kuma su gan shi lal bawl fa innahu kana urfu urfu al-arab adama zalika wa aqarrahu ash-shari'u ce shari'a ta tabbatar da haka wa qad bala sallallahu alaihi wa sallam wa ja'ala rajulan inda aqibihi yasturuhu hudhaifa kenan ko ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به وكان يحصل من تقويمه من محله ما آه، مع ما ي- ما قد حصل من ند- من تنجيسه المسجد تنجيس بدنه وثي- وثيابه ومواضع من المسجد غير الذي وقع آه، قد وقع فيه البول أولا سبل السلام جزئين دي صفحة 47 zuwa 40 wato ainihin takwas wannan kenan da haka akwai shi kanshi wannan a arabi din an yi sabani wani ne shi sun ce al-aqra ibn habis ne al-aqra ibn habis wanda yake dan kabilar tamim at-tamimi wasu kuma suka ce ainihin wato harqus ibn zuhair ne tamimi dukkan su dai mutanen tamim ne suna cikin mu'allafatu qulubihim wanda annabi ya ba su gonaki da awaki da tumaki lokacin da aka yi hunain an fahimci wannan ko al'akara bin habisin ya yi ridda daga baya kuma ya ƙara tuba ya bi wanga al'asadi wanda ya da'awar annabta tulaiha tulaihatul asadi amma dukansu sun tuba radiyallahu anhuma to akwai riwayar da ta zo a cikin musnadil imami ahmad wadda ta bayyana cewa wato shi kanshi wannan bawan Allah ya ji daɗin mu'amala da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya yi mushi har da kanshi yake ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya mushi nasiha ba tare da ya ci fuskar shi ba ba tare da ya zage shi ba ba tare da ainihin ya buge shi ba kamar yadda ya zo a cikin musnad na al'imamu ahmad da riwaya ta shi anas ɗan malik radiyallahu ta'ala anhu wa arzahu wanda kuma isnadin shi hasan ne kamar yadda al'imam wato ainihin al'arna'ut ya bayyana a cikin takhrijin shi wannan kenan hadisan sun zo da lafuzza daban-daban da ruwayoyi mabambanta cikin Bukhari ya zo cewa ya yi addu'a, ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Allah ka ji ƙaina da ni da Muhammadu karka tausaya ma duwan wanda ba mu ba. Wata riwaya kamar riwaya Ahmad ɗin can da muka yi ishara ta bayyana cewa kafin ma ya fi tsarin ne ya yi addu'ar. Nabi sai ya yi dariya ya ce mashi ka takure abin da yake yana da faɗi. Ka roƙa kowa ya samu. Zaka sai ya je bawali annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya je ya same shi ya ce mishi inna ma yubna hadha albayt li dhikrillahi was salati wa innahu la yubalu fi sannan thumma da'a bi sajlin min ma'in fa afraghahu alaihi qala sayyidina anas yace yaqulu al-a'rabi sai shi wannan mutumin kauyen yake cewa ba'da an faqiha bayan ya fahimci wato ainihin a saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya isar mushi to sai shi wannan bawan Allah yake cewa afwan wanda riwayar Abu Huraira ne yace fa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi sallama ilayya bi abi huwa wa ummi falam yasubba wa lam yu'annib wa lam yadrib kaga hatta shi da kanshi ya fahimci kyawawan hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama hadisi na talatin hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfitratu khamsun kyawawan ɗabi'u na fitra ta musulunci guda biyar ne alkhitanu yin kaciya wal istihdad da aske gashin gaba wa qassu sharibi da wato ainihin datse gashin baki wa taqlimul azfar da yanke farce wa natful abati da kuma tuge gashin hammata wannan ya zo cikin sayo bukhari da kusan lafazin nan da malam ya ambata disi na 5889 amma shi da lafazin wa natful ibti duk da abab din ya zo a wata riwayar ta daban muslim ya fitar da shi 257 ya zo a wata riwaya wa natful abab kamar yadda muka ambata bukhari ya fitar da hadisin da riwayoyi mabambanta a hadisi na dubu biyar da ɗari biyar da hamsin da biyu ya fitar da shi ta hanyar sa'idu ibn al-musayyib daga abu huraira radiyallahu anhu yake cewa alfitratu khamsun aw khamsun min alfitra yayi shakka دي معنى دين الختان والاستحداد ونتف الإبط وت- وتقليم الأظفار وقص الشارب كنغا أكوي تقديم دا تأخير سنة يفتد شي دبو بيرد قريب بيرد همسن دغلو لقد أبو هريرة يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط wanda muslim ya fitar da duka waɗannan ruwayoyin guda biyu sai dai ruwaya ta biyu shi ya yi amfani da lafazin al'ibtu sannan daga dai abu huraira 5941 cikin bukhari عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار سنة الإمام مسلم يفتد شيء دريبيو دهم سند بقوي كمريان دمكجي آه وانا حديثي yana cikin hadisai waɗanda suke muttafaqun alai kamar yadda suka iya gabata kuma malamai sun yi saɓani akan waɗannan khisal ɗin al-imam an-nawawi yake cewa faqad ikhtalifa fil murad biha an yi saɓani me ake nufi da su al-khisal al-fitra فقال أبو سليمان الخطابي إمام الخطابي أول الشراح يتي ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة abinda ake nufi sunna ne ma'ana ba wajibi ba wa kaza zakarahu jama'atun anil khattabi in ji annabawi qalu wa ma'anahu annaha min sunanil anbiya ma'ana sunna ce ta annabawa to kalmar sunna za ta iya daukan wajibi za ta iya daukan mustahabbi anan kamar a ce ya tabbata a sunna kaga ba ana nufin sunna dunal fardi ba amma a ce yana daga cikin sunna yin imani da kaddara kaga ba ana nufin sunna dunal qaddi duna alfardi ba ina fata an fahimci wannan na magabata a ka'ir sukan kira su da as-sunna kamar as-sunna ta al-imam ahmad kaga aqidu ne a ciki hakan nan ta khallal da sauran malaman da suka yi rubutu akan sunna na'am sai ce wa qila hiya ad-dinu abinda ake nufi ma addini gabaki daya a gurin wasu malamai sai ce thumma inna mu'zama hadhihi al-khisal laysat biwajiba biwajibatin 'inda al-ulama mafi yawancin waɗannan khisal ɗin guda biyar ba wajibai ne ba a gurin malami wa fi ba'dha khilafun fi wujubiha a wasun su ma an yi sabani shin wajibi ne ko ba wajibi ba kal khitani wal badmadati wal istinshaq wannan an yi sabani dan akwai lafazin da yazo da guda shida na muslim ko a ciki mai ruwayan yace ya manta in dai ba madmada ake nufi ba da istinshaq a ciki da kuma wanke duk wuraren da suke barajim ne guraren da dauɗa na iya taruwa a gurin an fahimci wannan ko sai ce wala yamtani'u qarnul wajibi bi ghairihi kama qala Allah ta'ala kulu min samarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi yana magana kan amfanin gona yace ku ci daga ainihin 'ya'yan itatuwan shi lokacin da suka nuna sannan ku bayar da haƙƙin shi ranar da aka girbe shi to kaga ci din ai ba wajibi bane ba amma kuma fitar da haƙƙin shi wajibi ne sai ya haɗa su guri ɗaya da ka in an ce alfitratu khamsun aka kawo mustahabbai da wajibai yana iya zama sa'iri ne sai ce wal ita'u wajibun wal aklu laysa bi wajibin wallahu a'lam shi ko alkhitan an yi sabani akan hukuncin shi inda tafsil kenan su a dunkule duka waɗannan abubuwan an yi sabani suka ce ana nufin sunnar annabawa suka ce ma addinin ne gabaki ɗaya kamar yadda muka je daga al-khattabi ko to amma yanzu ɗaya bayan ɗayansu misali shi alkhitan akwai saɓani a kan shi al'imamu shafi'i da wasu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne kuma wujub ɗin akwai sun yi musawa to bainar rijali wan nisa wajibi ne maza su a musu shayi hakan nan mata sai dai shayin namiji ya fi wato ainihin iblag don shi sai an yanke duka fatar da ke rufe hashafa kan wato ainihin gaban namiji to sai an yanke ta an guntule ta shine asalin shayi na namiji ta kuma mace akwai wata fata da ke wato ainihin saman al'auranta za a yanke ta amma ba za a zurfafa ba a gurin wato ainihin yankewan nata to a gurin al'imamu shafi'i da maza da mata duka wajibi ne a yi musu shayi amma al'imamu malik da mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa sunna ne ba ainihin wato wajibi ba musamman a maza sukan bambanta kamar da suke risala haƙƙin namiji sunna ce mu'akkada a haƙƙin mata kuma mustahabbi ne wasu sun kyamaci shayi na mata amma dai ya tabbata wato ainihin ana yi ba laifi ba ne ba amma shi al-istihdad shine aske gashin gaba an yi amfani da kalmar al-istihdad daga al-hadid ne domin akan yi amfani da karfe ma'ana reza da ake sanyawa ko wani abu makamancin haka ko aska a aske gaban shi yasa sai a ce al-istihdad an gane ko wanda shine halqul ana aske gashin gaba al'ana din shine gashin da yake kewaye da al'auran namiji da mace wasu kuma suka ce hadda ma gashin da ke kewaye da ainihin wato dubura ta ainihin musulmi kamar yadda annawawi ya nakalto daga abul abbas ibn surajin an al'anata sha'arun nabitu haula halaqati dubur yasa al-imam an-nawawi sai ce to mustahabbi ne duka a aske din amma ittifa'i da al'aura ta wato ainihin al-qubul shine yafi a gurin malamai sannan bangaren abin da ya shafi yanke farce imam an-nawawi yana cewa malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne yanke kumba mustahabbi ne sai yake ya kawo wasu wasu tartibat da ake bi gurin yanke farce yace za a fara da dan yatsa na sabbaba ko mu ce sabbaha na hannun dama yanan ba daga ibrahim ko khinsar za a fara za a fara daga sabbaba sannan sai alwusba sai albinsar sai alkhinsar sai a dawo al'ibrahim kuma aka zo hagu kuma sai a fara daga khinsar a tafi zuwa al'ibrahim sai a fara da kafar wato ainihin dama a fara daga khinsar na dan yatsan kafar dama a kare da khinsar na dan yatsan kafar hagu to wannan tartibin ba shi da wani asali fi ma na'lam wallahu a'lam ina fata an fahimci wannan to sai abin da ya shafi natful ibti tuge gashin hammata to shi ma dai al-imam an-nawawi ya tafi akan cewa mustahabbi ne da kuma mafi yawancin malamai sun ce mustahabbi ne aske gashin hammata ba ba wajibi ba kuma abin da aka fi so wato ainihin a tuge shi da hannu a tuge shi da hannu ba a aske ba da haka lafazin hadisin ya zo wa natful ibdi naftu shine jan abu a tuge shi da hannu shi yasa annabawi ya ce wal afdalu fihi natfu liman yakwa alai amma amma ga wanda yake da wato karfin halin da zai iya tugewa din sai ya ce wa yahsulu aidan bil halqi yana iya samuwa ma'ana abin da ake nema zai iya samuwa ta hanyar askewa wa bin nurati hakan nan sanya foda nura can kanwa suke sawa da kakiya yanzu akwai fudur ko da ake yi wanda kawai ake sawa ya ɗau lokaci ka wanke shi kenan ya fita juz'i na biyu safaha ta 138 zuwa 139 imamu shafi'i an gan shi yana aske gashin hammatan shi da reza ko wani abu makamancin haka ɗaliban suka shigo sai ya ce na sani sunna ita ce a tuge ya ce amma ni gaskiya ba ni iya ya ce ana la aqwa ala tahammulil alam al'alam ce ba zan iya jure wannan raɗaɗin ba to ya kalli masalih na shari'a abinda dai ake nema a fudda to duk ta hanyar da aka fudda ya fi amma mai karfin hali da zai iya tugewa sai suka sa toka da sun ja kawai yana fita amma fa tiba na mutane daban-daban ne akwai wanda ba toka ba ko me yasa gaskiya sai ya ji jiki to da haka mutum in ya ga da akwai takura shi addinin musulunci addinin yusurin ko sai ya aske din ko ya sa ita waccan foda din sai dai in ya tabbata tana da matsala dan akwai da take cutarwa to in ya san za ta cutar da shi kuma ba zai cutar da kanshi ba yana ji yana gani to akwai lokaci da shari'a ta ƙayyade na abin da ya shafi shi aske waɗannan abubuwa da kamar yadda al'imam muslim ya fitar da hadisi hadisin anas ɗan malik radiyallahu anhu wa ardahu sayyiduna anas yake cewa amma an sanya mana lokaci gurin aske gashin gaba da gashin hammata da yanke farce da ainihin wato yanke farce ko fi filistihdadi wa nadful ibti wa taqlimil azfari wane ne na hudun wa qassi shari an sanya mana lokaci gurin datse gashin baki da yanke da aske gashin gaba da tuge gashin hammata da yanke farce kar mu wuce kwana arba'in kar mu wuce kwana arba'in to wakita lana kaga kamar ma'anar mina sunna ko umirna ko nuhina ne sannan kaga marfu'i ne a hukuman annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya musu lokaci da to abinda har aka sanya mai lokaci shi yasa suke ganin ma kawai waɗannan wajibai ne in mutum ya wuce kwana arba'in ya saba ma shari'a ma'ana ba wajibi ne na da kaga gashin ka aske ba amma dai kar ya wuce kwana arba'in in ya wuce kwana arba'in ka saba ma shari'a ka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman kuma adrar da ke biyo baya na tarakum na na najasa najasa za ta taru a hammatan mutum ko a al'aurar shi ya zamanto yana bashi yana rama bugu yana ainihin wani hamami da ko wannan ya saba ma wa abin da shari'ar musulunci ta zo da shi na tsafta da mutum ya kasance kullum yana cikin tsarki ina fata an fahimci wannan musamman aske ga aske wato gashin baki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi yayi umarni da shi ahfu shawarib wa qassu liha nabi ya ce ku daddatsi gashin baki kuma ku cika gashin gemu kuma ya alakanta hakan da cewa saboda makiya Allah kafirai su suna aske gemu su cika gashin wato gashin baki to sai aka ce mu saba musu kaga umarni ne tare kuma da hana mushabahantar kafirai da mushabahantar kafirai a karan kanta laifi ne mai girma man tashabbaha bi qaumin fa huwa min na fata an fahimci wannan haka dai abin da yafi kar mutum ya wuce kwana arba'in bai aske waɗannan abubuwan da aka nema daga gare shi ya aske su ba wallahu ta'ala a'lam zamu bar shi haka insha Allah sai mu tashi babi na gari